والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته iyaye mu mata barkamu da asuba barkamu da sake kasancewa a wannan majalisi na masjid al-ansar a kumu ako lokar government jihar gombe nigeria don ci gaba da darasinmu ga iyaye mata a wannan azumi yau sha biyu ne ga watan ramadan shekara ta dubu a ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku a lissafin turawa yau insha Allah ta'ala za mu hau wani sabon darasi na daban wanda yake da alaƙa da ibada da zamantakewar ku na aure da kuma inganta kyakkyawar alaƙa ku da mahalicinku shine al'amari da ya shafi harkar jina ne na mata a da can baya a shekarun baya na taɓa bayani amma ba da irin wannan tsarin ba so bana zan yi bayani dalla-dalla da wani uslubi na daban da zai taimake mu insha Allah kuma kamar yadda na saba ina so idan an yi a rinka rikewa saboda a rinka yi wa Allah bauta da shi hukunce hukuncen jinin haila da na haihuwa da na rashin lafiya shine topic din hukunce hukuncen jinin haila da haihuwa da jinin nifasi da jinin nifasi da jinin rashin lafiya istihada jinin haila damul haid jinin rashin lafiya al-istihada jinin haihuwa shine nifas wannan duk jina ne ne da mata suke fitarwa lokaci bayan lokaci abu na farko jinin al'ada akwai abubuwan da shari'ar musulunci ta hana wa mace idan tana al'ada abin da yasa na kawo wannan topic din saboda yar uwanmu da ta yi tambaya cewa yau shekarar ta uku tana azumi kuma tana jinin al'ada ita bata san cewa jinin al'ada yana hana sallah ba ai yana hana azumi ba don haka zan yi bayani akan menene jinin haila yake hanawa me jinin haila yake hanawa dan a dan a kiyaye abu na farko sai a rinka kulawa ko masu rubutawa su rubuta saboda tambaya alwat'u fil farj saduwa jinin haila in ana yin sa mace ba ta saduwa da mijinta saboda Allah ya ce dalili a kai fa'atazilun nisa'a fil mahidi wala taqrabuhunna fa'atazilun nisa'a fil mahidi ku nisanci mata idan suna cikin jinin al'ada wala taqrabuhunna kar ma ku kusance su da saduwa hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa isna'u kulla shay'in illa nikah idan mace tana al'ada komai da komai na jin daɗi tsakanin miji da mata ya halatta a yi amma illan nikah banda saduwa ta aure kenan zuwan jinin al'ada saduwa kawai yake hanawa amma duk abin da miji yake da mata ko mata da mijinta ta zo kusa da shi wasanni da duk za su yi su ci abinci tare duk abin da komai ya halatta illan nikah banda saduwa nana Aisha tace idan ina al'ada ina tare al'adar in saka auduga in yi kunzugu in yanzu ne a ce sai a saka fat da duk abin da za a iya tsare shi tace fa yubashiruni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya zo ya ci rungumata ina cikin jinin al'ada ta ce komai muna yi amma ban da saduwa wannan ya nuna mai al'ada bai kamata a ƙaurace mata ko a guje mata ba kamar yadda wasu mazan suke wa matansu wulakanci wai idan mace tana al'ada tashi ki tafi ɗakin ki ba zai kwana a ɗaki ɗaya da ita ba ba za su haɗa shimfiɗa ɗaya ba a kore ta a hantare ta kar ki sake dawo mun nan sai kin gama al'ada wannan babu mutunci a ciki babu insaniya babu kamala da haka magana ƙauracewa mace ko a kori mace saboda tana al'ada wannan ba shari'a bane ba daidai bane kuskure ne kuma su ma mata da suke da ɗabi'ar in suna al'ada sai su gujewa miji a daina zuwa ɗakin miji a rinka jin kamar ba a da lafiya wannan kuskure ne komai za ki iya yi alaƙar aure ne saduwa ba za a yi ba iyayena mata amfanin ilimi aiki da shi ku yi aiki da abin da aka koya muku da a jahiliya idan mace tana al'ada kwata-kwata ma ɗauke ta ake daga garin da take a kai ta daji wajen gari a zubar da ita sai ta gama al'adarta sai a dawo da ita saboda tsabar kyamar mace mai al'ada da suke a wancan lokacin to mu yanzu musulmi ya kamata mu ma mu zo da wannan ɗabi'a irin ta jahiliya mutum ya rinka hantaran matarsa wai miji wai in kin ga ya waiwaice ki to ba kya jini wannan ba daidai ba ne kuma ya kamata a yi wani juyin juya hali mata ku nemar wa kanku yanci ku zauna da mazajenku ku musu bayani na ilimi don su sani shi yasa ake so namiji ya zama mai ilimi ba jahili ba idan ya zama mai ilimi marar marar jahilci za ku yi rayuwa mai daɗi tare da shi da haka abu na farko da bai halatta a yi da mace mai al'ada ba saduwa na gama da shi ko da haka aljima kenan ake nufi jima'i na aure kuma mun karanta a jiya idan wani ya je ya yi alaƙar aure da matarsa to sai sun bayar da ma sadaka na dinari ko rabin dinari sannan kuma malamai sun ce saduwa da mace tana cikin jinin al'ada babban zunubi ne yu'addu min al-kaba'ir in an in an ce kaba'ira zunubin da dole sai Allah ya kona ka zunubin da in kai shi dole sai Allah ya maka azaba da haka kada mace ta bari miji ya kusance ta a lokacin tana al'ada kuma idan ana al'ada a masa bayani a kula da wannan abu na biyu at-talaq saki ba a yin saki in mace tana al'ada da ya ce zai sake ki ce a a tsaya tsaya tsaya me ya faru ki ce ina al'ada me dalili ai ba a sakin mace a lokacin tana jinin al'ada saboda Allah ya ce a cikin suratul talaq fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wannan karatun shi kuma duk abin da na faɗa ina ba da dalili saboda ka karin karikewa in nazo tambaya kin faɗi kaza sai ki kawo dalili kyautar ki za ta fi ƙwari yawwa wancan saduwa da mace tana al'ada mai dalilin hani akwai aya a cikin suratul baqara aya ta 222 Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna ku nisanci mata lokacin suna jinin al'ada kar ku kusance su sai sun tsarkaka wannan ita ce aya ta bakara da ta hana a sadu da mace tana jinin al'ada saki kar a sake mace tana jinin al'ada akwai aya cikin suratul talaq aya ta farko Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna ku saki mata suna idda sun yi idda ma'ana ta yi jini ta yi tsarki ba a son a saki mace tana jini a bari sai ta gama jininta in an tabbatar ta gama sai a sake ta kuma daman shi sakin aure ai da ilimi ake su ba da jahilci ba zai idan mutum ya sake mace ba ta yi jini ba to ba mamaki ya sake ta da ciki ba mamaki ya mata dogon idda watakila akwai dan karamin ciki wata biyu to in zai sake ki ya rinka barin sai kin yi jini a gidansa saboda gudun samuwar rikici miji ya lura in matarsa ta gaya mai ta yi jini ko zai sake ta ya bari ya sake ta bayan jini amma bayan jinin fa bai sadu da ita ba sai ya sake ta ga shi matanmu da mazanmu suna bukatar su shiga makarantar ilimi da za su koyi zamantakewar aure menene illar sake mace ba tana cikin tsarki ba illa ta farko zai iya yiwa a yi mata saki ta yi dogon idda watakila akwai ɗan ƙaramin ciki a jikinta na wata ɗaya wata biyu idan miji yana da tausayi bai kamata ya sake mace a wannan yanayi ba duk da ba wai haramun ne in an sake mace na al'ada ba ai tana sorry tana tana da ciki ba amma akwai tausayi akwai jin kai da haka in mutum ya ga ta yi jini kenan ya tabbatar ba ta da ciki saboda duk mace mai ciki ba ta jini shine zance mafi inganci in dai tana da ciki to ba za ta yi jini ba wannan jinin da take yi fa an ce sai dai na rashin lafiya abu na biyu me yasa aka ce a sake mace bayan ta yi tsarki saboda ana iya samun rikici idan ka sake mace baka san status nata ba matsayinta cewa akwai ciki ko ba ciki ka sake ta to idan ka sake ta ta tafi ta je ta je ta yi zina a ɗan lokacin da ka sake ta wani ya mata ciki in ta zo ta ce cikinka ne ya za ka yi ba ku gane ba ku lokacin da ya sake ta ya ce fita ki bar min gida ya sake ta ya sallame ta bai san status ɗinta ba bai san yanayin da take ciki ba da tunda ba jini ce ya sake ta ba wataƙila akwai ciki wataƙila ba ciki to muƙaddara ba ciki to amma bai sani ba idan ta je wata ɗaya wata biyu shi yana can ya buɗe baki ai yana ga ya sake ta ashe ta je daga sake ta da yi ashe ta je gurin wani dadiranta ko tsohon saurayinta ta je ta kwana mai a gida Allah ya kaddara ta samu juna biyu a wannan saduwar da suka yi can bayan wata ɗaya wata biyu sai ta ce masa kafin ta gama idda tunda shi yana jiran kamar ta gama idda sai ta bugo ta ce ni fa ka fa suke ni da karamin ciki a jikina ya zai yi sai a zo ta rikici yanzu akwai matar da aka kama na kes mijinta ya sake ta lokaci mai tsawo har ya manta shi kan a wajen sama ta yi idda kawai sai ta zo mai da uban ciki rikiki rikiki ya ce daga ina ta ce ai naka ne ai ya ce ni kuma ta ce ai da saki da ciki ka sake ni ta zo mai da uban ciki riki-riki aka yi ta tafka rikici ya ce ba nasa ba ne alƙali ya ce meye dalilin da zaka ce ba naka bane ta yi jini ne a gidanka kafin ka sake ta ya ce shi bai sani ba ta yi jini ko ba ta yi ba ya ce ciki naka ne ya ce a'a ba nasa bane wannan cikin ya za a yi sai bayan ya sake ta da watanni wajen wata bakwai ta zo masa cewa wai wai tana kokarin haihuwa a kawo mata kayan bebi hajiya kuna ɗan fama ko a ɗan fama ai dan ku dattawa ne saboda in za a sake mace a rinka yi da ilimi dole miji sai ya san matsayin da matarsa take ci da ciki to na san na sake ki da cikin wata kaza ba ciki dudu ki shirya ki sani na fa sake ki ba ciki kar a zo bayan wata uku hudu riki riki a ce mun ina da ciki a'a wallahi kuma abu mamaki akwai matan da bayan an sake su sai su je su ta zina kuma cikin in ya tashi a zo a ce na tsohon mai gidan ne kuma ba yanda za ka yi sai ka karba Allah sa an gane wannan gabar don haka ashe sakin mace tana da al'ada bayan ta yi jini ta gama wannan shi ne fi dacewa in kuma an sake ta da cikinta to ai dama an san tana da ciki shi kuma matsalarsa doguwar idda daɗinsa kuma watakila in cikinki wata bakwai takwas ne ya sake ki kina haihuwa wata ɗaya wata biyu kin gama idda haza wasala kun rabu sai dai ya shiga layin zaurawa in kuma kina da wani daman da kike jira tun da daman yawanci kuna gidan aure ma kuna jira ai kin ga shikenan da kin haihu sai ku je ku daidaita an zai kwashe ki da jegon ki ku je ku ta fama Allah ya rufa asiri mata dai an zama abin tausayi namiji shi ke saki ba mace ba ana tare da ni ko Allah ya gaya manzon Allah ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna ay idza tallaqtum nisaakum fatalliquhunna lituhrihun lituhrihinna alladhi yuhsinahu min iddatihinna shine fassara aya ku saki matan ku suna cikin tsarki wanda da shi da tsarkin nan suke irga idda su duk wata mace in ta yi tsarki ɗaya sai ta ce ɗaya to ka sake ta tahiran min ghairi jima tana tsarki ba tare da kasa da ita ba ko da ta yi jinin tana gama jini yau kwana ɗaya kwana biyu ka zo kuka sadu da ita to akwai matsala zai iya yiwuwa a saduwan nan akwai ciki kuma daman yawanci bincike ya tabbatar duk macen da tana gama al'ada suna alakar aure da miji zai iya ta dauki ciki yin alakar aure saduwar aure ana gama al'ada to ana samun ciki da wuri saboda a lokacin mai mahaifar a buɗe take jini ya fita bai gama abin nan ba ta rufe ba in Allah ya kaddara sai a samu ciki shi yasa masu yin planning wanda ba sa son haihuwar kunika duk ina muku wannan bayani ne saboda ilimi ne ku gane ku fahimta masu yin haihuwar kunika masu fulani masu tsarin haihuwa to zaka ga cikin yadda suke tsarin haihuwar in ba allura ba ba kwaya ba to idan mace ta yi gama al'ada to ba za ta yi alakar aure da mijinta ba akan dan ba da rata yan kwanaki dan sati ɗaya haka bayan ta gama al'ada amma in dai tana gama al'ada kuma alakar aure ya shiga to zai iya yiwa wuf ta dauki ciki kamar yadda kuma wasu suna faɗa lokacin da shi ma mace take dab da fara al'ada kamar tana cewa gobe zan fara al'ada ko kwana biyu za ta fara al'ada to shi ma gurin ya buɗe kenan shi ma in ana alakar aure da ita to ciki yana iya shiga kun fahimce ni ma'ana dab da al'ada ciki yana iya shiga ana gama al'ada ciki yana iya shiga to wannan masu yin fulanin tsarin haihuwa na gida na halal to suna kula da wannan yanayi sai mutum ya rinka kauracewa mace a wannan ko mace ta kauracewa miji a waɗannan kwanaki din kuma da yawar haihuwa da kuke gani da da ake samu da yawa da za ku bincika za ku ga tana gama al'ada ne sai ta samu cikin don ana gaggawan samun ciki bayan an yi al'ada don haka da shari'a ta ce fatalliquhunna li'iddatihinna tana gama ai ma'ana li tuhrihinna kenan me yasa aka arwa idda saboda mata suna amfani da tsarki suna irga iddar su shine Allah ce li iddatihinna daka tana gama tsarki daya daya kenan na biyu biyu kenan na uku na uku kenan to ba a saduwa da mace in za a sake ta bayan ta gama tsarki sai a batta sai a sallame ta kawai miji ya riga ya san cewa ya batta empty shi jinin nan da al'ada mace take alama ne na cewa mahaifarta ba komai kawai shine sakon in kin ga mace tana al'ada to ba ciki ita ma ta sani shi yasa in kin ga mace ta al'ada ta ta dauke wata ɗaya bata ga al'ada ba wata na biyu bata ga al'ada ba to ko mara aure ce Allah ya kiyaye wataƙila an je an yi wata tsiyar an samu juna biyu in mai aure ce kuma to maza ki je ki test ba mamaki kina da dan tsohon cikin ki sabon cikin ki mai wata ɗaya ko wata biyu daukewar al'ada fashin al'ada in dai ba ciwo ba to dalili ne na cewa mace fa an samu rabo Allah sa kuna ganewa wannan wani karatu ne da ya kamata ku fahimce shi ku san shi ina fata ana fahimta Abdullahi ibn Abbas a ƙarƙashin wannan aya da Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna yace la yutalliquha wa hiya ha'idun wala fi tuhurin qad jama'aha fihi kada miji ya sake matarsa tana al'ada ɗaya kenan sannan kada miji ya saki matarsa tana cikin tsarkin da ya sadu da ita in ta yi tsarkin in har an yi alaƙar aure to babu maganar saki walakin tatruku ha hatta idza hadat wa tahurat ko yatruku ha hatta idza hadat wa tahurat thumma yutalliquha tatliqa sai ya kyale ta sai ta ƙara yin al'ada sai ta yi tsarki sannan sai mata saki daya iyaye na mata kawai abin da ake so a ce shi sakin mace yana da ka'ida yaushe ake yi tana gama jini kafin a sadu da ita shikenan kun gane kawai zan iya tambaya in ce yaushe shari'a ta ce yaushe shari'a ta ce a sake mace sai ki ce ana sakin mace ne tana gama kama tana gama jini kafin alaka ta faru kin cinye kawai kun gane wannan ci gaba to haka ibnu abbas ya faɗa Allah ya masa rahama imam ibnu kasir yayi bayani cikin tafsirin sa yace wa min huna wa minha huna akhadha al fuqaha ahkam at talaq daga wannan bayani da nayi daga wannan aya da ta zo malaman fiqh suka dauki hukunce hukunce na sakin mace wa qasamuhu ila talaqi sunna wa talaqi bid'a sai suka raba saki kala biyu akwai talaku sunna saki na sunna akwai saki na bid'a talaku sunna saki na sunna shine an yi tallikaha tahiran min gairi jima'a miji ya saki matarsa tana da tsarki ba tare da yayi jima'i da ita ba na yi bayanin wannan ta gama jini kafin a yi alaƙar aure ko da ta karbi girki ƙara nesa da ita saboda ka san abin da za ka yanka mata nan gaba karka kusance ta saboda zaka sake ta tahiran min ghairi jima' ko kuma aw hamilin qad sabana hamluha wannan talaqu sunna ne mutum ya saki mace tana da ciki cikin ya bayyana waɗanda suke cewa wai ba a sake mace tana da ciki wannan ba daidai bane akwai wani da yake ta yada magana ana ta yadawa wai ba a sakin mace da ciki ba a sakin mace da ciki a'a ai sakin mace tana da ciki cikin ya bayyana ma yana cikin talaku sunna saki wanda yake shari'a ta halatta kawai dai a gaya wa maza ku daina sakin matanku suna da ɗan ƙaramin ciki don kar ku tsawaita musu idda zaman jira kawai shine amma in an yi sakin kin saku yanzu kun ji saki kala nawa ne ko kala biyu talaqul sunna da kuma talaqu albid'a a rike fa dan gaba ce talaqus sunna menene talaqus sunna mutum ya saki matarsa bayan ta yi tsarki kafin ya sadu ita ko kuma ya sake ita tana da ciki cikin ya bayyana talaqul bid'a shine mutum ya sake matarsa fi halil haidi a lokacin tana cikin jinin al'ada wannan saki ne na bid'a ko kuma an yi tsallikaha fi tuhurin ƙajjama a fihi ya saki matarsa tana cikin tsarkin da ya sadu da ita ya jima'i da ita wala yadri a hamalat amla bai sani ba tana ciki ko ba ta da shi shi ma wannan talakul bid'i ne saki ne na bid'a sakin bid'a a saki mace tana al'ada sakin bid'a a sake mace tana cikin tsarkin da an sadu da ita amma ba da garantin tana da ciki ko ba ta da ciki to akwai saki na uku shine shi ba na sunna ba shi ba na bid'a ba sakin tsakiya kenan dan tsakiya yanzu an gane dalaqul sunna da dalaqul bid'a ko an gane bambancin ko mun ce saki kala nawa ne kala uku a yanzu na ce kala uku akwai talaku sunna ka sake mace bayan tsarki ka sake mace tana da cikin da ya bayyana talaku sunna talakul bid'a ka sake mace tana al'ada ka sake mace tana cikin tsarkin da ka sadu da ita baka da garantin akwai ciki ko ba ciki sai talakun sake na baina baina dan tsaka tsaki sakin dan tsaka tsaki shine wanda shi ba na bid'a ba shi ba na sunna ba shine sakin yarinya yar karama wanda ya auri yarinya yar karama tikila ya shekara goma ko sha biyu inda ake yin auren wuri ko yar shekara sha uku ko sha hudu ko yar karamar budurwa sha biyar sha shida bata ma gama hankalinta ba kawai ka zo ka buga mata takarda ka sake ta ko kuma ka saki matar da ba a taba saduwa da ita ba ka auri mace ko saduwa da ita ma baka kai ba ku taba kwanciya shimfida ba kawai ka zo ka ce ka sake ta ko matar da take ta ɗauke tsammani tsohuwa ce ma ga baki ɗaya ita ko al'ada ma ba ta yi ka sake ta ta je ina to wannan malamai sun kawo shi kashi na uku da laƙin baina-baina kenan ba sunna ba ba bid'a ba saboda dukansu akwai abin tausayi a ciki ko dai ka saki yar karamar yarinya ka jefa ta cikin damuwa ka ga yar karamar budurwa wai bazawara karama yar firit da ita an hada ta da miji mara kimtsi ba daɗi ko kuma sakin tsohuwa aisa tukub yanzu wannan tsohuwa da cijiya ka sake ta ta je ina ta uku sakin matar da ko saduwa ma ba a yi da ita ba in dai ba ita ta nemi sakin ba ko wata larura wadda take bayan da za a yi shi gashi nan dai wannan sakin dai a tsakiya yake wani ya zauna da matarsa shekaru sama da arba'in hamsin sittin tsohuwa kan ya tsofar da ita ta zama tukub zama da iyar tashi da iyar tana da shekara sama da nawa saba'in ko saba'in da biyar ko tamanin ma dan dattijo kan wata ran yana dawowa ba sai ce hajiya na fa sallame ki ta ce ina za ni na sake ki na ce ta ce a'a ban saku ba ta ce saki da wannan ranar ina da shekara wajen hamsin da kai ka gama da ni tun auren budurwa da saurayi kai ka san yarinta ta na haifa maka ‘ya'ya da jikoki ‘ya'ya suna jami'a ‘ya'ya suna da basu ‘ya'ya sun haihu jikokinsu ma sun zama ‘yan mata uwata ta mutu ubana ya mutu duk dangina sun mutu ina ƙarƙashinka ina maka hidima na gama wahala kabari nake jira wai yanzu wai ka ce wai ka sake ni in bar gidanka ina za ni ta ce ban saku ba ya ce hajiya kin fasa ku ta ce ban saku ba aka tafi wajen alkali ya kai ta ƙara alkali yana an zo kira ya ce ina matan nan da aka sake ta ta ce ba ta saku ba ta ce gani ta fara rufe alkalin tukuna ta ce kai wani irin alkali ne kai kuma me yasa kika ce baki saku ba ta ce eh ina tare da shi kusan shekara hamsin ko sama da shekara hamsin yanzu muna da 'ya'ya masu shekara arba'in ko wani abu makamancin wannan ta ce ba ni da uwa ba ni da uba duk ya karar da ni ta ce yanzu da ka gani tsohuwan nan haka shi ya mai da ni haka na tara masa 'ya'ya da jikoki na zama kwallon mangwaro yanzu ne zai kore ni ta ce ba inda za ni ya ce hajiya kin fasa ku in ji alkali ta ce to ba sai mu gani ba ni fa tsohuwan nan birge ni ta yi to ina za ta sai dai a san yadda za a yi alhaji kame da ita kawai kuma wannan tsohuwar idan ta zo ta yi mamaya ta kira 'ya'yanta suka haɗa kai aka yi wani zanga-zanga a gidan nan ba ta saba wa Allah ba ta haɗa kai da 'ya'yanta shi yasa samun manyan 'ya'ya alheri ne wani lokaci ko ce ko yaushe ko ki kira su ki musu bayani to ga abinda babanku ya mun sai ku san inda za ku kai ni ya kore ni a gidan shi sai su ba da shawara ce a ai hajiya ba inda za ki ai kina nan ki zamanki ko ya sake ki yi zamanki a gidan ki sa ‘ya'yanki manyan ‘ya'ya su rinka ka miki ɗan tsiranki da daddare da soyayyar kazaki kina kina ci ɗan lokacin umra ya ɗan ke ɗauke ki ya kai ki shi kuma baban ya tafi can tun da ya kore ki yana neman wata yarinya ne ƙarama zai aura akwai wanda ya wannan ɗin ya tsofar da mace ta tsufa daga baya kawai ya ga wata yarinya ƙarama sa'ar jikarsa irin shaigun yaran nan masu rawar kai masu neman tsofaffi raƙaƙe raƙaƙe raƙaƙe ta kaɗa masa hanji ta kaɗa masa hankali sai ga shi wallahi mutumin nan sai ya ce shi ma fa yana kan hanya yana so kuma sai da ya aure ta daman auren gado ne wannan ta je ne ta aure shi kawai ya mutu ta ci gado kawai kwaɗayayyar banza kwaɗayayyar wofi Allah sa kuna ganewa to yanzu kun gane gabar magana ta farko da nake faɗa ko to akwai wasu kunce-kunce da zamu ƙara ya halatta a sake mace tana cikin al'ada a hali guda uku da na ce ba a sake mace na al'ada ko to akwai exceptions in ji turawa akwai togaciya banda kaza da kaza ita ma wannan gaba ce ta tambaya a wani yanayi ne ya halatta mutum ya sake matarsa ko da tana al'ada ga amsar idan har ya sake ta tana al'ada amma bai taba saduwa da ita ba kuma bai taba rufe daki da ita ba ma'ana wannan mata da ya sake ta tana al'ada an daura aurensu da ita bai ma zo ya tare ba watakila yana wani gari kuma bai taba taba jikinta ba ana iya yin wannan tana al'ada kawai kafin ma ya dawo ta tare a gidansa kawai sai ya aiko mata saki wanda mun ce ba a son irin wannan din a baya ko to amma yanzu a nan akwai wani problem ne don tana jinin al'ada ya sake ta a wannan yanayin ai babu damuwa saboda me ai bai ma taba taba ta ba Allah ya ce fatalliquhunna li'iddatihinna suka ce wa ghayrul madkhul biha la iddata alaiha matar da ba a ma taba saduwa da ita ba ai ba idda akanta to ga wani hukunci hajiya duk matar da aka aure ta miji bai taba rufe daki da ita ba bai taba taba ta ba bai taba saduwa da ita ba to ko ya sake ta ba ta da idda maganar ta zauna sai ta yi wannan doguwar idda jini uku ba ta taso ba wannan jinin da ta yi guda ɗaya shikenan ba idda ana yawan tambaya ai ya aure ta bata ma tare ba sai ya sake ta ya aure ta basu ma taba alaka ba sai ya sake ta babu idda da haka yana sallaman ki ya sake ki fita kawai ki hau titi ki ce ga wata rabi da rabin bazawara to wai yanzu wannan kamni me zamu ce bazawara ce ko budurwa ce wannan me zamu ce na'am ban ji ba ba zaura ce ko to ai an daura aure an daura aure an ci goro an ci minti da abana har an je an yi fati ba zaura ce ko budurwa to ku tsaya ku ji ku tsaya ku ji bari ku ji wani abu a saurara a saurara kun san suwaye suke cewa ba zaura ce? yawanci zawarawan nan gurin su suke cewa ba zawara ce ba zawara ce ma'ana suna so su samu wato ƙarin yan uwa kenan masu cewa budurwa ce kuma su kuma tausayinta suka ji an mata wulakanci gwanda a batta a matsayin budurwarta to sai a ce mata me budurwa ce amma an taba daura mata aure shikenan Allah ƙara matsayi da daraja ko hajiya yi hakuri wata har fada take wallahi yi hakuri karki damu kwantar da hankalinki to anan in mutum ya sallami mace ya sake ta bai taba keɓanta da ita ba hukuncinta mai ba idda ba idda to kenan ya halatta irin wannan matar da ba a taba alaka da ita ba in an sake ta ko tana al'ada wannan ba mushkila kar Allah kiyaye wannan kuma wallahi yana faruwa a ɗaura aure bai ma tare ba kawai ya sake ta yanzu ana samun ɗaurin auren da za a zo a ɗaura aure ya zo a ɗaura aure ba da sake komai a yi ayi ya tare sai ya ƙi tarewa to irin wannan in dai ba a taɓa keɓanta da shi ba to ba idda ban ji ba to kayan aure kayan aure kayan aure ai sadakin ma bata cinye shi ba ai kwarai kuwa rabi za a bata kwarai kuwa da gaske eh an daura aure ai inda inda namiji bai sadu da mace ba ya sake ta to tana da nisfu sadaki ne idan dubu ɗari ya bayar hajiya dole ki haƙure ki lale dubu hamsin ki mayar masa haka shari'a ta ce ‘yar kumo wai saboda me mai shegen son kuɗi haka shari'a ta ce amma in ya taɓa saduwa da ita ko rana ɗaya ta cinye sadaki mace tana alaƙar aure da miji ta cinye sadakin nan ko sulallan gwal ne ya bata ta cinye su tas da haka za ta ba da me za ta dawo da rabi ko ta kashe kuɗin nan sai ta dawo da rabin sadaki ban ji ba in shi ya ce ya fasa to daman mana daman mana inda mai alaka da ita ba rabin sadaki za a bata ko ma yaya an gane karatun to sai matsala na biyu kai yau fa ana bayanin hukunce-hukunce kuma ina ga ya kamata ma ni ne tambayoyin nan masu ƙwari a nan matsala ta biyu shine a lokacin da ya halatta a sake mace tana al'ada shine wani lokaci lokacin da aka sake ta ba a taba kawai ki ce bata tare ba dan tana al'ada an sake ta ba a laifi ba na biyu idan tana hailan lokacin tana da ciki ne a'a ashe wasu malaman suna cewa ana iya samun mace tana al'ada kuma tana da ciki don haka a bisa ra'ayin malaman da suka yadda mace tana iya ciki tana da ciki tana al'ada to in har matar mutum tana da irin wannan ɗabi'ar cewa tana da ciki tana haila to sai miji ya sake ta tana haila a wannan yanayi to kawai shari'a za ta ɗauka ya sake ta tana da ciki ne ba wai ya sake ta tana haila ba yanzu a lokacin me ake mai da hankali a kai cikin ake kula da shi ba hailar ba lahu ya halatta gare shi ya sake ta saki ɗaya amma ɗazu na gaya muku akwai malaman da sun ce duk macen da take da ciki ba ta haila yaya jinin da mata suke gani irin wannan lokacin suka ce kawai ba haila ba ne saboda bai zai yi tana da ciki tana tana haila ba in ji su da faɗa Allah ya musu rama ibnu abdulbar Allah ya masa rahama ya faɗa cewa ya ce wala na'alamu khilafan anna talaqal hamili idan ta bayyana hamluha talaqu sunna ba mu da saɓani ba mu san saɓani ba duk wanda ya sake mace mai cikin da cikin ya fito fili ya bayyana wannan saki na ta saki ne na sunna idza tallaqaha wahidatan in ya sake ta saki daya yace wa anna al-hamla kulluhu mawdi'u talaq ko mawdi'un lit-talaq ai ciki in dai mace tana da ciki to ta cancanta a sake ta kamar yadda ya faɗa a cikin al-istizkar imamul qurtubi yace ijma'i ne ma malamai suke yi suka yi ala jawazi zalika kamar yadda yazo a cikin al-mufhim yanzu abun mamaki malami wai da yake karantar da mutane shari'a ana sauraron sa wai yazo yana cewa wai ba a sake mace tana da tana ciki wa ya gaya maka wannan yana nuna tsiraicin mutum wannan yana nuna rashin bincike wannan yana nuna rashin sani rashin karatu to wanda bai sani ba bai yi ilimi bai kamata ya zo yana gaya mutane maganganu haka da ka ba daga duk malamin da ya ce wai ba a sakin mace wai tana da ciki wai sakin mace wai da ciki wai bai yi ba to bai yi karatu ba kuma yana da karancin ilimi Allah ya ƙara mana ilimi da fahimta don haka idan mace tana da ciki kuma ta yi al'ada sai miji ya sake ta a lokacin tana al'ada wannan sakin halal ne suna kafa hujja da ƙaunin umar manzo Allah ya ce da shi murhu ay mur ibnaka abdullah falyuraji'ha thumma liyutliqha tahiran aw hamilan ka gaya masa ya mayar da ita sannan daga bayan sake ta tana da tsarki ko tana da ciki menene hikimar wannan hadisin idan ciki ya bayyana to haƙiƙa faqad aqdama ala talaqi ala basira faqad aqdama fi talaqi ala basira ya shiga harkar saki yana da basira kenan fala yandamu ala talaq ba zai nadama dan yayi sakin ba kuma abin mamaki malamai sun yi bincike cewa galiban lokacin da mace take da ciki lokaci ne na arragbatu fil jima arragbatu fil wata akan yi sha'awar alaƙar auratayya tsakanin miji da mata ma'ana sha'awar namiji yakan ƙaru akan iyalinsa in tana da ciki musamman bai zama babban ciki ya girma can ƙarshe ba haka ita ma sha'awar mace shari'a ta tabbatar yana iya karuwa lokacin da ta samu juna biyu shari'a ta ce ya iya sake matarsa tana da ciki saboda ai ba mamakin in ya sake ta sha'awar alakar auren ya sa kai bari in dawo da ita ko kuma ita in an sake ta ta ji zafin sakin da aka yi mata a wannan yanayi da take da bukatar namiji wataƙila ta nemi sulhu a sulhunta shine shari'a ta ce a iya sakinta tana al'ada saboda watakila yau da gobe da bukata ai tana da ciki kai sori yau da gobe da bukata zai sa ta nemi sulhu a dawo a zauna to amma malamai suna cewa warrajihu anna al-hayd fi waqti hamli la ibrata bi zancen da yafi inganci maganar mace tana da ciki a ce tana haila wannan ba a lura da shi kuma wala yutabaru haidan ba za a dauke shi ma a matsayin jinin al'ada ba saboda li'annahu ja'a fi ghairi waqtihi dan ya zo ba a lokacin sa ba yanzu nan so nake na rufe muku zance yaya zamu yi da matsalar waɗanda suka ce in mace ta ga jini tana da ciki in ta ga jini wai haila ne gaskiya wannan ba zai zama haila ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah ya kaddara maza maza maza a tada inji solan nan ba za ta yi mana ba Allah ya kaddara Allah ya kaddara idan kun babbar speaker nan tana nan suka mana ta hannu me yasa bara a rinka kawo ta kafin a fara karatu ba ku tabbatar in kun zo ku sa su rinka kawo ta su aji ba sai a bayan samu matsala a ji a nemo Allah ya kaddara cewa wato bari ku ji wata hikima ta Allah idan an tambaye ki me yasa me yasa mace mai ciki ba ta al'ada muka ce idan tana idan ba ta da ciki za ta yi al'ada ko wannan sananne ne to me yasa in mace ta ɗauki ciki sai ta daina al'ada tana ɗaukan ciki sai ta ga jini ya daina zuwa me yasa amsar ita ce Allah ya ƙaddara wannan jini da yake zuwa mata na al'ada tana ɗaukan ciki sai Allah ya mai da shi abincin ɗan jaririn da yake cikin cikinta Allahu akbar zan maimaita dalilin da ya sa mace ba ta al'ada idan tana da juna biyu Allah yana mayar da jinin al'adan ya zama ghiza lil janin shine abinci lil waladi zai zama shine abincin dan da yake cikin cikin ta wannan jinin sai Allah ya juyar da shi a sa mai wani sinadari kawai sai a rinka zuba wa jaririn yana shansa ko yana cinsa ta inda Allah ya ga dama don haka suka ce to ya za a ce tana al'ada ya za a yi wannan abin an karyata shi ne kenan jinin da yake zuwa mace tana jinin da yake zuwa wa mace a lokacin tana da ciki sunansa damu fasad jini ne na istihada jini ne mara kyau jini ne ba na al'ada ba kenan zai iya yiwa mace ɗin ta yi jini tana ciki tana da ciki amma ba jinin al'ada ba ne sunansa damu fasad jini ne na rashin lafiya jini ne mara kyau ina fata ana fahimta to sai sai saki na saki na uku ko kafin nan malamai suka ce an haramta a yi saki a cikin haila ne saboda tatwilul iddati likaunihi la yuhsabu qur'an to ga wata matsala me yasa aka ce kada namiji ya sake mace tana jinin al'ada daga cikin dalilan akwai gudun kar a tsawaita mata iddatta saboda wannan sakin da ya miki kina cikin jinin al'ada sai ya sake ki to wannan tsarkin da za ki yi fa baya cikin lissafi ana yawan tambaya malam ya sake ni ina al'ada to yanzu idan na yi tsarki na fara jini na yau kwana ɗaya biyu kuma sai na yi kwana bakwai nake gama jini na to malam da ya sake ni saura kwana hudu in gama al'ada na to malam yanzu da na gama al'ada zan lissafa wannan tsarkin ɗauke jinin nan da ya sake ni ina cikinsa zan lissafa shi na yi tsarki ɗaya sannan ƙara wani wata sannan ƙara wani wata a a ba a lissafawa da shi sakin da miji ya yi wa mata a cikin al'ada in ta yi tsarki a wannan watan wannan watan ya zama bonus ba za a lissafa da shi ba to yana daga cikin dalilin da ya sa shari'a ta ce kar a sake mata tana al'ada don kar a tsawaita mata idda kin ga yanzu za ta jefar da wannan wata za ta share wata ɗaya a banza zaman jira sai ta zo ta ƙara wani sai wata ya zo guda sai ta fara lissafi kin ga iddata mai kwanta yi wata uku sai ta yi wata hudu kenan shari'a tana nuna a sauƙaƙa wa mace kar a yi mata idda mai tsawo don haka maza ku tausaya wa matanku ku daina sakinsa da ɗan ƙaramin ciki wata biyu wata uku ka sallami mata ta zauna wajen wata bakwai a gidanka sannan ga zaman jego kai akwai rashin tausayi to sai matsala ta uku wanda ya halatta mutum ya sake matarsa tana al'ada a lokacin shine a lokacin khul'i shine at-talaqu ala iwad khul'i shine mace ta dauki wani kudi ta danka wa mijinta ta ce baban omi rike wannan kudin rike wannan kudin a maimakon aurenka da ni ya karbi emblem sai ya ga 250 ashe mata kan ta fanshi kanta ne kana karba auren ku ya mutu duk wanda matarsa ta bashi wani abu ta ce gashi a maimakon aure ta yi hul'i ta fanshi kanta ya karba ba aure tsakaninsu ta saku ta rabu ai fask ne ma auren ya lalace in bai sani ba in ba da yaddarsa ba irgawai wannan babu matsala ana nufin yana sane ta ce masa gashi ya ce ba ni ɗin duk matar da ta yi wa mijinta wannan ta masa illa ba ƙaramar illa ba akwai malaman da suke gani ma ba za ma a sake auren ba kwata-kwata da haka mata masu wayo dabarar da suke sai su ɗantana da 'yan kudinsu in miji ya ishe su idan miji ya ishe ta sai ta tanadi ɗan kudinta ta ce ka zo ka karɓa idan ga shi sai an tasin ya yaba ne idan ya karɓa kulki ya tabbata to a wannan lokaci ke idan suka yi wannan yarje ba sai ka je can ba kana nan din ma zaka gwada idan idan har mijin a lokacin da suka yi wannan yarjejeniya lokacin da suka yi wannan yarjejeniya ba ni kuɗi ta bashi ya karɓa kuma tana cikin jinin al'ada ya halatta saboda me saboda khul'i ne yanzu kun ji dalili guda uku da aka halatta wa namiji ya sake mace tana jinin al'ada duk da cewa akwai hadisi da ya hana amma banda wannan dalilan a ciki na farko zan maimaita ya halatta mutum ya sake matarsa koda tana al'ada a hali guda uku halin farko idan bai taba saduwa da ita ba bata tare ba hali na biyu idan tana da ciki take yin hailar hali na uku idan hul'i ne na faɗi meye ma'anar hul'i mace ta ba da wani abu na kuɗi wa mijinta a maimakon aurenta kuma ya miƙa hannu ya karɓa riwaya ta zo ta Imam al-Bukhari daga Ibn Abbas matar Sabit ibn Qais Sabit ibn Qais ta zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace ya Rasulullah Sabit ibn Qais ma a'tibu alaihi fi khuluqin wala din mijina mai suna Sabit ibn Qais ni bana zargin sa akan halinsa ko addini ba da matsala da shi amma ni gaskiya akrahul kufra fil islam ni ba na son ina cikin musulunci na zo ne butulci wanda Allah ya ce menene haka ta ce kawai ni ya sake ni ba na son sa kawai na gaya muku shari'a ta faɗa idan mace tana zaune da mijinta haka kawai ta gabe mata ba soyayya ta fita daga zuciyarta ƙaunar shi ta fita a zuciyarta ta yi ta yi abin ya gagara ta gaba za ta iya masa ɗa'a ba in ya mata magana haushinsa take ji kuma ba za ta iya biyayya gare shi a shimfiɗa ba wataƙila wani lokacin abinci ma sai ta ji ba za ta iya dafa masa ba akwai lokacin da mace takan waye gari ta tsani miji gaba ɗaya to a irin wannan yanayi sai mace ta ce da shi ya sake ta ba ta yi laifi ba tun da daman aure ɗan soyayya ne ɗan ƙauna ne yanzu wata mata ta ce mijinta dukanta yake yi kashi yake bata kin ga shi ya kori soyayyarsa da kansa da haka in mace ta nemi miji ya sallame ta ya sake ta saboda yana dukanta bata saba wa Allah ba kuma bai kamata iyayenta su takura ta su batta a zo a ta dukanta kamar jaka ba kuma duk hanyar da wannan matar za ta bi ta neman yancinta da hakkinta ba ta saba wa Allah ba kuma ko da mahaifinta ya ce ta je ta haƙura a ta dukanta a ta dukanta idan ta ce a'a gangan jikinta ba zai iya ɗaukan wannan duka ba to sai a ba mahaifin haƙuri a nan gurin yarsa ta fi shi gaskiya ina faɗin wannan saboda muna shan haɗuwa da cases daban-daban daban-daban na dukan mata mutum ya rinka zabgar mace duka dukan da baya iya yi wa ɗansa dukan da ake yi wa raƙumi dukan da ake yi wa jaki mutum ya zo yana dukan mace wannan ba daidai ba ne zalunci ne wannan da haka in mace ta ce a sallame ta a irin wannan yanayi to ba ta yi laifi ba to yanzu wannan matar da ta zo matar sabit ibn qais ita kan ba ma dukan yake ba ba zage ba kuma ta ce kawai ni na kyamace shi ne ba na son sa ashe mace tana iya kin namiji manzo Allah bai mata fada ba yace ataruddina alaihi hadiqata gonar da ya baki a matsayin sadaki zaki mayar masa kayansa ba ya baki gona na sadaki ba lokacin kika karbe qalat na'am tace kwarai kuwa gona tana nan zan mayar masa ya karbi gonarsa a raba auren manzo Allah ya ce da ثابت ابن قيس اقبل الحديقة وطلقها تطليقا karbi gonar da matarka ta baka ta dama da shi a matsayin sadakinka kamar ta saki daya haka hadisin yazo kamar da fatul hafiz ibn hajar yayi sharhin sa da bayanin sa cikin fatul bari mahallu shahid kenan ashe abinda ake dawowa da wa namiji da shi idan za a raba aure sadaki ne duk da wani yana iya zuwa ya ce wallahi na kashe miki miliyan biyar na kashe a aurenki na ba da sadaki dubu ɗari na sai miki kaza na kai ki dubai an sai miki kaza mun yi kaza na turo miki kaza duk wannan miliyan kaza da ka kashe wannan ba shi bane me za a mayar maka sadaki saurafa ta ci bulus in Allah ya sa ka wakci wani abun bata gama dinka a tamfofin ba to wannan duk da cewa akwai wanda suke dan ijtihadi wasu alƙalan sai su azabtar da matar su ce ta kawo kaza bayan ma sadakin amma a wannan hadisin dai sahihi cewa aka yi tamiyar masa da gonarsa da ta da ya bata a matsayin sadaki da haka in wani ya fitine ki abin ya ishe ki tattara masa dubu hamsin ɗinsa da ya baki na sadaki ki maida masa ki ce kin haƙura da wannan aure ba za ki iya jure wa duka ba a'a watakila mai neman mata ne watakila ɗan luwaɗi ne kin gaji ya ƙi sakin ki haɗa mai sadakinsa ki mayar masa yana karɓa haɗa kayanki daga nan sai kyambo mahallin shahid anan yanzu da aka yi wannan abin annabi ya tambaya cewa tana al'ada ko ba ta al'ada wannan yana nuna cewa ya halatta a yi hul'i ko da mace tana cikin al'ada ne to nan zan dakata akwai wasu hukunce-hukunce na wannan jinin al'ada gobe za mu ɗora insha Allah tabaraka wa ta'ala yau ku ta yi nauyi ta ɗebi abubuwa ku to Allah sa muku albarka Allah ya ba ku dacewa ni ma Allah ya ƙara mun fahimta da zan yi muku bayani kuma ku gane abinda ba kwa ganewa a cikin maganganu na Allah bani ikon bayyana muku wa bi hadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh